بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
سورة ظهير مقية ومئة وأربع وثلاثون آية wannan sura ne mai bayanin tsaye an sauke ta a garin makka tana da ayoyi ɗari da talatin da biyar ko kuma ɗayanta ɗari ne da arba'in ko kuma da biyu in Allah shi ne masani mai kake ta ja suran mu ji سورة ظهير مقية ومئة وأربع وثلاثون آية Da arba'in da uku daidai ko da biyar Allah shi ne masani بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ظهير ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيا wannan harafi guda biyu da masa hannu da hakuri Allahu a'lamu Allah shi ne masani yi muradihi bi zalika da abin da yake nufi da wannan ma anzalna Allah yace ba mu saukar ba alayka a gare ka alqur'ani ya muhammadu li zai shiga dan ka sha wahala litata abu dan ka wahala bima fa'alta da abin da kake aikatawa ba da nazuli bayan saukansa min duli kiyamika na tsawon tsayuwanka bi salatin laili da sallan dare kafta ala nafsika ka sauwaka wa kanka illa إلا تذكرة لمن يخشى illa lakin anzalnahu mun zauya alqur'ani ne tazkiratan da niyan tunatarwa bihi dahi liman ya kisha ga wanda ya ji tsoron Allah ya kafin la ya ji tsoron Allah تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العليا tafsirin Qur'ani sauƙaƙe ne baladi ne min al-lafazi na bi fi'lihi an-nasibu lahu wanda ya kawo masa nasaba mimman kalaga al-arda wanda ya halitta kasa hiya sauki al-Qur'ani wa samawati al-ula da sama madawaki a jam'i ne na Iliya kaman ka ce ka kubara wa kubar wa kabaran wa huwa hine waye wanda ya sauki na'am الرحمن على العرش استوى Qur'ani shine sarki Allah Allah al-arhi bisa ga al-arhi huwa lugatun sarirul mulki idza wa yaliqu bihi mhm.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السريا da na gari Allah ma fi samawa da abin da suke saman nan bakwai kuma bil arad wanda suke kasan nan bakwai wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su min al maqluqati daga ababan halitta wa ma ta da sare da abin da yake karkashin kasa huwa turabun nadihi ne kaza wanda yake danye al muradu al arduna sabahi ne kasan bakwai li'annaha ta ta domin tana karkashin ta wa in tajhar bil qawli وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى wa inda zahar bil qawli idan ma ka bayyana zancenka fi zikiri a zikirinka ne ka bayyana au du'a'un ko addu'an ka fallahu ganiyun an jarabi Allah ya wadata ga bayyana wanda bawa zai yi dangane da ibada fa innahu ya'lamu sirra Allah shine masani da abin da ke cikin zuciya yake kudirewa wa ka fada abin da ya fi ma hakan buya ninu ma hada sabbi nafsu abin da rai take zantarwa wa ma kadara da abin da yake fadawa na tunani walam tudin bihi wanda ma ba zantar da shi ba fala da jahad nafsa ka daina wahala kanka bil jahar da bayyanawa Allahu الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allahu shine sarki Allah la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa fatihi lahu na gari Allah asmaul husna shine sunaye kyawawa tisin waje tsuna 99 kwarar da hadisi wanda hadisi ya zo da su al-husna muwannis al-hasan shine mafi kyau wahal وهل تلك حديث موسى Allah kada a je gobe ba mu zo ma da labarin annabi Musa ba Allah yake gaya wa annabi mu ya Allah ya ce إذ رأينا رم فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى da ina da yayin da Allah ya nuna wa annabi Musa wuta fa qala li ahli ya gaya wa imrati matansa in kusuhu na ki zauna nan wa zalika fi masirati fi madiyana wannan tafiya ne daga madiyana ɗaliban misra yana neman zai koma birnin misra inni anas yace Allah ya tsinkayar da ni annara wuta la aliya ba da banza ba atiku min ha ko na je na zo muku da hibi kabasin da bakin wutan shine yula shu'latin yula fi nar na wuta ai batilatin na zo muku da bakin wuta au udun ko itace au ajidu ko idan na je na tarar alam ne nan ga wutan huda hanyar da zamu bi mu shirya ai hadiya mai shiryarwa ya dullumi wanda zai nusar da mu ala dari ga tabarkin misra wa kana kada a lokacin suna cikin batan kai li zulmatil layli sanadiyan duhun dare wa qala la alla nan adam al jazami saboda rahin jazama ne biyo fa'il wadi da tuga alƙawari yasa ya ce la alla falamma falamma ta nudiya ya musa ya falamma ta yayin da ya je gun wannan wutan wahiya sajaratul usad shine itacen ko itacen zirman ne yayi ne sajaratul usad ko na katako ne Allah yi ne masa to yana zuwa gurin wani itaciyar Allah cikin ikonsa da yaddansa nudiya ta ya kwalla masa kira aka ce ya Musa ya ane Musa inni ana rabbuka fakalana alayka innaka bil wadi al muqaddas doya inni da gaba da bi kasar alhamza bi tawil nudiya ai bai kira aka ce da wa fata ko da fata ka karanta bi ta qadir al bai kace ana dan ta'kili ne iyawul mutakallima saboda ya abokin magana ana rabbuka yace ni ne mahalicinka faqla ana alayka sai ta kalmanka innaka cewa kai bil wadi kana kware al muqaddas tsarkakeke al mudahar tsarkakeke awal ko kware ne albarka duwa sunan sa kenan yine duwa badali ne na adabi bayani ne tanwi tarakahu masaruban bi itibaril makan wa ghayra masarufin litani bi itibaril buqati lura da gurin mal ilimi tare da alama na wa alaka وانا قتلتك فاستمع لما يوحى ana irtar zuka Allah ya ce ni ne bana zabe ka min kaulika daga mutanenka fasta ne ka saurari lima yuhe ilaika minni abinda za a yi wahayi zuwa gare ka daga gare ni inna niya إنني على الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري inna niya in ji Allah ya ce shi ne sarki Allah karka ce kai ne inna niya ya ce shi ne sarki Allah ana Allah shi ne sarki Allah ya ce la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa ana ya ce fa sai sai fa abudni to an Allah ya ce masa ka bauta min waƙi ne talata ka dinga tsaye da sallar da zikirai yayin da ka tana da ita inna sa'ata إن ساعة آتية نكاد inna sa'ata kaga tayin kiyama atiyatu mai zuwa ce na kado amma ta kusanta uku biya وقفيها لتجزي كل نفس بما تسعى uku biya Allah ya koye ta ai na ga mutane wai zaharu lahum qurbuha idan tayin kiyama ya kusa bi alamati ya alamomin sa za ku gani dan duk duniya mutanen kirki za su kare sai shegu da tijiriya biya Allah ya ce dan za a saka da gaskiyanta kullu nafsin dukkanin manumfashi bima ta tsada abin da ta aikata bihi min khairin na alkhairi ne au sharrin ko na sharri فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضيا fala yasaddannaka kar ka bari ya juyar da kai ana an imani biha ga barin ban gaskiya da ita man la yuminu biha wanda bai bada gaskiya da ita ba wata ba hawaihu ya biya wa san zuciyarsa shi in kariya cikin musanta wa tahin kiyama fatar da ya halaka fata halaka in sadan ai idan ya hana ka an haga barinta wa ma tilka وما تلك بيمينك يا موسى Allah ya ce wa ma tilka me ke wancanan ka ne ƙa'ina da madabaci biya ni ka a daman ka ya Musa ya kai anai Musa isbami na lita gari na tabbatarwa lera ta ba lera mujiza ta domin ajiyar ta mujiza fiya daga cikin sa ƙala قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ƙala ya ce ya asaya ai sanda ce ata wa ƙau ata mada alaiha nake dogara da ita inda al'usubi yayin da zan yunkura na tayi wal mashai da tafiya wa hushu kuma nake kadowa a kabado nake kado warqal shajarati ganyen magarya biya da ita liyas kada alaga ne dan ya fadowa wato tumakai nan fa yakulu sai su ci waliya bayan haka ma fiya daga cikin ta ma'aribu ukura ina wata bukatan daban jam'i ne na ma'arabu misalu rai aya hawaijin da wasu bukatu bukatun ma daban muna yi da ita ukura daban ka hamla zade kamar daukan guzuri wa zikawu ko shayi da dabon wa darbil hamami ko kore kwarar za da fil jawabi ai bayana hajatu ya bayyana abubuwan da yake yi da ita kala قال ألقها يا موسى kala sai Allah ya ce to alƙi hajji ya fadda ita ya Musa ya kai ne Musa dan Imrana قال جاء فإذا هي هية تسعيا maliki ya sai jefa da sandan fa idza hi hayatu sai ta zama cijiya azimu mai girma ta tsa tana tafiya tamshi tana tafiya ala badani a cikin ta sariya tana sauri kasuratu subana kaman sauri irin na kumarci a sagiru karama almusamma wanda ake ambatanta da jani almu'bir bi ana fassara ta fi ukura a wani ayan da man qala قال كلها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ana sai Allah ya ce ku za mu rike sandanka wala ta kamni na ka daina jin tsoro daga duk abin da ka gani a tare da ita sa da sannu ni iduwa za mu maishe ta siratul ula halanta na farko shine bi mansub bi nazil kafir an masa fata dan cire mai kisra ai ila halatul ula izuwa halanta na farko fara kalle daga sa hannun ka fifan miya a bakin ta fa'adat sai ta koma azan ta zama sannan wata bayyana ta bayyana anna mauriyu idkali kagon da ya ga da hannun nan mauri masu ja ya rike wanne bannan shabata ya tsakanin baki biyu wara zalika sai da musa a ne musa ya ga wannan liyan laba da banza ba ya ji za a karya ya dace idan kalaba ya ta yayin da ta zama cibiya ladai fir'auna nan ga fir'auna
والمم يدك إلى جنائك تكرز بينها من غير سوء آية نكريا wani mu yadda ka Allah ya ce ka haɗa hannayenka guda biyu alimina na dama bi ma'ana alkafu ila janayika zuwa ga ɗauki hannunka za hammatanka ai jan buka la'aisar ka na hagu wannan hannun a nan za a sa yanzu ya zama sirru wannan kuma nan haka ake eh ba wai haka za ka yi ba a haka za ka yi to ka je da aka yi Mm. ila abu da zuwa hammata wa ka raja sai ka bada ita ka ruju tana fita kilabu ma kanat alaihi min al-urmajin sabanan baki bakin nan ya zama babu shi bai da za a ganta fari tas min gairu suyin ba tare da wani mummuna barasin ba wani bar tarihu tana sheki karya wa shamsu kamar shekira daga shilbasar har ma tana lullube idaniya ayatan ukura Allah ya ce wannan ma wata aya ce daban وهي بيراء فلا هالان هالين من دمير تخرج نفسا ولنريك لنريك من آياتنا الكبرى gaban za muka yi wannan ba linuriyaka dan mu nuna maka biya idza fa'alta zalika yayin da ka aikata wannan li izhariya da bayyana haka min ayatina wasu ne wannan ma daga ayoyin mu al-kubra babba al-uzma babba ala risalati bisa ga manzanci wa idza arada udwa ila haliya yayin da hannun naka baka so ya dinga haske ya komo yadda yake to ran ma ilaji ka sake mai da hannun hammata kama ta kaddama wa ka rage an kana mayarwa ka fitar shi kenan in hannun zai yi haske haka zai yi. in ya haka sai haika in hasken ya dame kuma haka zai yi sai ya dauke Eh, kaji abin da aka kurna kuma ta nan ake kashewa Allah ya yarda Mm.
اذهب إلى فرعون إنه Allah دغيا ya ce mun baku wannan makamai ne na mu'ujiza iza habkatan rasulan kana manzo ba ga kowa ba ka je gurin fir'auna ai wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi innahu daga hajira fir'auna yayi daga wafa tajawaza al-hadd fir'auna ya ketare gona da iri fi kubri ya kabar da ilal idai zuwa ga irin da awar da yayi mhm.
قال رب اشرح لي صدري Ƙala, Allah madaukakin sarki sai ce kala yake rabbi ya ubangi ishira ali sadan Allah ka yaye man kirjina wasi a ka yalwata ta da hamlar risala ta samu daukan daman manzanci wa yasir liya ويسر لي أمري yasir sahalan liya Allah ka hore mu amri labari na li ablaga dan na samu na iyar da manzanci wa halal وهل عقدة من لساني wa halal Allah ka warware mu gwada dan kulli min lisani wanda yake alheri hadasat wanda ta faru min idraki na wannan kuna bi jamrati da garwayi wara'a bibi wanda ya dora ya a bakinsa wa huwa sagir yana yaro yabqahu يفقه قولي yabqahu qawli Allah ya sa mutanen su fahimci zance na yabhimu qawli inda tabligi risalati yayin da zamu iya da manzanci واجعل لي وزيرا من أهلي alli Allah ka sanya ni ka sanya min waziran mai taimako na mai ilan alaya wanda zai taimake ni akan iya da manzanci amma fa min ahadi daga dangi na Allah kaman wannan baiwa Mhm.
آت هارون أخي sai ce haruna dan uwana annaba haruna dan ya girma ne musa da shekaru biyu aki dan uwana ishidid bihi اشدد به أغري ishidid bihi Allah ka karfafa mun bayana da shi dan idan kana aiki kuma dan wanka zai na taya ka ta akwai jin daɗi kana noma yanzu a ce kana noma kana noma a gonan kai gare sai ga wanka yana bayan ka yi ma yana taya ka za ka ji ka samu ƙarfi to haka aikin ma na Allah idan da wani naka a bayan ka ka fi jin daɗi to ka ji dalili Mm.
وأشركه في wa أمري shiriku wa Allah mu roƙe ka mu yi tarayya da mu da shi fi amri a lamarin ayarin talati a lamarin manzanci wani bilani aiki ya guda biyu bi sigatul amri wani murari wa majazuma ne huwa jiwani bi dalabi ta bangaren nema كي نسبحك كثيرا ba da banza ba nusabbiya ka Allah ne ta tasbihi kafira mai yawa yawa ونذكرك كثيرا ka mai ta ambatanka kafiran da yawa da yawa إنك كنت بنا بصيرا daga cewa kai kunta ka kasance bina da mu basiran Allah kai ne masani fa amta bi risalati kai ne kai mana ni'ima da bamu manzanci أنا قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah jalla ya kad uti da hakika mun baka so laga duk tambayan da kai ya Musa ya ane Musa minna a gare mu alaika izuwa gare ka ولقد مننا عليك مرة أخرى kada hakika mannan na Allah ya shaida ma mun yi baiwa alaika a gare ka marratan ukura a wani marra ma da ba yanzu ba wani marra ne إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي yayin da awayina ila ummika yayin da muka yi wahayi ga mahaifiyarka manaman wahayi ne na barci au ilhaman ko ilhama ne lama wala tuka yayin da ta haife ka wa kafa take tsoro an yabi daga fir'auna fir'auna zai kashe ka fi jumlati man yuladu daga jumlan wanda aka haifar ai ba da banza ba ma yuwa irin abin da muka yi wahayi shi amurka lamarin ka أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بساهل يأخذه عدو لي وعدو له aka bi bihi alƙi fi tabuti da niyan mu jefa ya adaka shine tabut muka ce da mahaifiyarka ta jefa ka a cikin adaka ta sa ƙaro tamanin faka je kuma da jefa adakan nan wannan adaka filiyam ya kogi ba haram ne falilki iliyam kogin zai haɗar da sahili ga bakin gaba ai shadiyatun bakin gaba wal amr bi ma'ana alkabar labari ya kudu a da wani makiyin ma zai zai rike ka wa a da wanda hoshi wa makiyin zai shine fir'auna wa alƙaitu وألقيت عليك محبة مني wa alƙaitu Allah ya ce mu ne maka haɗar ba da an aka zo ka bayan fir'auna ya ɗauka ya rike ka alaika a gare ka mahabbatan soyayya minni a gare mu ni da habba bin nasi mutane suke son ka ba habba ka fir'auna fir'auna na waye ya nuna yana son ka kullu man ra'aka da duk wanda ya ganka ولتصنع على ba da عيني banza ba wani tuzuna domin ka yi aiki a la'ayin akan kiyaye mu ba gani ake nufi ba kiyayewa turba a rene ka ala ri'ayati akan kiyayewa wa hibzi da kariya laka a gare ka إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلون in yayin da dalili mai tamshi uku duka yar uwarka take tafiya maryam li jariba kabar ka dan ta san labarin ka wa kad araru a lokacin an haro mata marari'u masu shayarwa da yawa wa anta a lokacin la ta rabi da sade wa ida timina ba ka karban nonon ko da daya cikin su fataqulu kuke cewa hal adullukum take cewa kuna so na nusar da ku alama ya kulu ga wanda za ta reni zai- za ta reni wannan yaron fa wajibat ja ga amsa mata fa jabi'un ne sai ta je ta zo da mahaifiyar a Musa fa bana sada ana miƙa ko sai ya karɓi nonon mahaifiya ta sa فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن fara ja na ka anan ne Allah ya ce maka mai sheka ilawun muka yi zuwa mahaifiyarka kai ba da banza ba ta kaira ainuwa dan idanunta ya sanyaya eh ai bi liqaya da gamuwa da ita wala ta hazan kada ya taban zuciya mhm.
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا wakatar da nafsan Allah yake kuma a lokacin ka zama sanadi a cikin mutum ba kirdi ai wa kirdi ne misra baga ta mamta kai bata rene kadal yake kashe shi min jihati fir'auna ta bangaren fir'auna wannan zainab Allah ya ce maka tsaye da da kai min algami daga bakin ciki wa fatan naka Allah ya ce maka jarrabe ka futunan jarraba ittabar naka mun jarrabe ka bil iqai da hadarwa fi gairi zalika da wani wannan wa kalasna ka muka tsame ka minu gabaran haka fala bisa sinina فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى fala bisa sai ka zauna sinina shekaru da yawa amma malaman sun ce shekara goma ne fi aliya madiyana a mutanen birnin madiyana ba da majika bayan zuwan ka ila hagari min misra inda shu'aib nan ga annabi shu'aib wata zawwaje ka binti ka aure yarsa sun majita ala qadar sannan kuma muka zo da kai bi- fi ilimi a sanin jin risala da muka baka manzanci ko kuwa arba kana ɗan shekara arba'in min umarka daga rayuwarka ya musa ya ne musa ka je irin ababen da muka yi maka fa واصطنعتك لنفسي wasana duka Allah ya ce ikitar tafa na zaɓe ka ne linamci ga kai na jin risala da dan ka iya da manzanci in اذهب أنت وأخوك بآياتي ka tafi an ta kai ɗin nan wa ko ka da ɗan uwanka ilan nasu ku je gurin mutane bi ayati tisa da ayoyi na tara wala taniya ولا تنيا في ذكري wala taniya ku daina nuna fatara fi zikiri an bato na bi tasbih da tasbih wa gairihi da wanansa idha ba اذهبا إلى فرعون إنه طغيا idha ba ku tafi zuwa ga fir'auna inna wa haqiqa shi fir'auna daga fa yayi daga idi ayar rububiyya yayi da awan manzanci yayi dawa ar rububiyya na allantaka فقولا له قولا لينا faqula lahu idan kun je ku ce ku ga fir'auna kaulan faɗi layyana mai laushi mai taushi fi rujuyi an zaya ko ya juyo ya bar wannan mummunan abin da yake aikatawa لعله يتذكر أو يخشى la'allahu ba da banza ba shi fir'auna yadda zakaru ko ya wa'azantu aw ya bisha Allah ko ya ji tsoron Allah fa ruju ya juyo wa tarja wannan la'alla din nan din nisbati ilaihi ma la'allahu ne la'alla ta bi annahu la an san dama ba zai juyo ba قال ربنا إننا نخاف أن يفرد علينا أو أن يطغى kala sai su din suka je rabbana ya mahalicin inna namu na kawo muna je tsoro fa an yi fara da halina kar fir'auna fa ya mana ya mana ganganci da ajala ka bai saurare mu ba ya kama ya ce zai mana azaba au an ya daga ko ya mana dagawa alaina ya daga baro ya nuna girman kai قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى Allah ta'ala sai Allah ya ce la ta kafa ku daina jin tsoro ku min duka inna ni ma kuma taimako na da kulawa na da kiyayewa na yana tare da ku a sama ma ya ƙulu ni ne matabbaci ga sauraron abin da yake gaya muku wa'ara ina ganin ma ya fa'alu abin da zai aikata muku baki ɗaya فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم fadiya ku je gurinsa faƙula idan kun je ku ce da ku ku ce da hi inna rasul rabbika mu manzo ne na ubangijinka ba arzil ma'ana bani isra'il ka da mutane da bani isra'ilawa ka kyale su su daina bauta ma ka bar mu su mu tafi da su da masko syria su je ka bauta ma allah wala tu azim ka daina azabtar da su kalli an kale min istimalika da wannan aiki naka iyawu fi a shiga lika shagadu da wannan aiki naka mai tsanan kal habar kaman tona rami wal binawu da gini wa hamdu sakile da dauka musu abu mai nauyi kada ji naka أنزيناك بآية من ربك jina ga hakika yanzu mun zake maka ne bi ayatin da hujjoji da muka zo da su min rabbika agun mahalicinka ala sadaqana bir risale bisa ka zaskata mu da manzanci wa salamun والسلام على من اتبع wa الهدى salamu amincin Allah ya tabbata ba ga kowa ba alama ni tabar huda ga wanda ya bi shirya a salamat shirya lahu a gare min al azab gabaran azaba inna إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى inna mu qad uhiya ilaina an yi wahayi gare mu ana azab kun ga ita azabar ubangiji ba ga kowa take ba alaman kazzaba ma ji ina bihi sai bisa ga wanda ya kare ta ababen da muka zo da shi wata walla ya bijire a ara da ya juya ano gabarinsa fatiha suka zo gurin fir'aun wa qala suka faɗi jami'i ma zikira duk abin da muka gaya masa dinnan Allah ya ce sai da suka faɗa sai ya yace da su قال فمن ربكما يا موسى Qala sai fir'aun ya ce to fa man rabbukuma waye ne ubangijinku ya Musa ik tazara ne ya tagaito ga ne Musa la'annahu asad duba ne motsa shi ne asalin aikin wala dalalata alai bi tarbiya shi babu wani dalili da za a nuna kan haka a tarbiyantarwa ya yace قال ربنا الذي أعدى كل شيء خلقه ثم هدى kala yace rabbuna ubangiji na kake tambaya allazi ada kulli shay shine bai kowane abu min al-khalqi na halatta kalka huwa halattansa allazi huwa alai ya tamayyazu bihi an ga wanda za a mayyaze ga wani yanzu duk taron nan namu kowa daban yake yanzu kowa ni na san ba kai bane kai ka san ni ba kai bane kowa da lambar da Allah ya ajiye masa a jikinsa wanda wannan lambar shi kada haka ba ba ba wani ba to yini Allah ya yi halatta a cikin halatta ya ajiye wani abu da za a iya mayyaze kowane halatta suma hada shi yake hidarar alhayawani masu rayuka dabbobi minu ila madani kowa ya san abincinsa abincin da ba naka bane ba za ma ka fara ci ba wa masharaba kowa ya san abin shansa wa mai kiyawa kowa ya san da zai aure duk daban da aka fa- haifa ba koya masa barbara za ku yi wa kurin yana zuwa Allah ya sanar da shi kala mm, قال فما بال القرون الأولى ba ma yake to naji wannan fama balul quruni ne halin al'umma ne al'ula na farko kamar mutanen annabi nuhu kamar mutanen annabi hudu kamar mutanen annabi ludu kamar mutanen annabi salihu fi ibadati mal awsan a cikin bautan gunki ne halin wayannan ya halayen su yake قال علمها عند ربي في kala كتاب musa ne musa ce ilmu hasanan abin da ya faru da wayannan ilmu halihin sanin halinsu mahuzin Allah ya kiyaye su inda rabbi a gun ubangiji na fi kitabin yana cikin littafi dan ka san lokacin ba bai lauhil ma ba bai a taura bane yawa sai da aka halaka da firawun aka bai a taura to da an bai a taura zai faɗi yadda labarin yake ga yadda aka yi da mutanen annabi nuhu ga yadda aka yi da mutanen annabi lutu ga yadda aka yi da wani a cikin a taura duk da labarin to amma lokacin ba bai a taura ba yana ɗan shekara arba'in ne shekara talatin a gidan fir'auna goma ya je a madina suna gwagwarmaya da fir'aunin shekara talatin bayan an halaka da fir'aunin ya shekara hamsin ɗari da ahirin to lokacin ba ba ya littafi ba labarin kuma sai a littafi to shi ne ya ce ilmu hasanansa inda rabi bi kitabu yana nagun ala lauhil mahudi kaga ai a lauhil mahudin za a ciro a taura to amma zai faɗi inda azalin abin yake kafin a ciro a baya wannan kuma irhasi ne na annabta eh irhasi ne ba zo da abin ba ma an san a inda za a kawo abin sai Allah ya masa haka ya ce ilmu hasanan inda rabbi yana gun ubangiji na fi kitab a littafin lauhil mahud la yadillu rabbi yugayyibu ba zai labarin ba zai buya ga ubangiji na an yi wala yin sa ubangiji na rabbi shi ba wani abu da ubangiji na zai bari ko ya manta eh wa huwa hina na'am الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى allazi ne sarkin da eh ko kaga sai dai su zauna mun zuwa addu'a ta kai ga sun samu gudan zama to su dan zauna nan wajen ko ku dan zauna ma gama sai a muku addu'a an zo fatiha tunda na gaba gurin shiga ai in to mu je mm.
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء annabi ne sarkin da fa Allah madaukakin sarki ce ja'ala lakum ya sanya ku fi jumlatul kal daga jumla halatta ja'ala lakum al-arab ya sanya ku kaza mai hadan shimfi firashin wasalaka sahala lakum ya hore muku fiya daga cikin sa subulan tabarkai wa anzala ya sauke minas sama'i daga sama ma a ruwa madarar ruwan sama kala ta'ala ta Allah ya faɗi wannan tatmiman ga cikawa lima wa sabahu bihi Musa ga annabi annabi Musa ya wasafa masa wa kitabahu li ahli Makka da da labarin da aka yi ga mutanen birnin Makka fa akrajna bihi azwajan Allah ya ce muka fito musu da sinfi sinfi azwajan anan sinfi min nabatin na tsirai shata mabambanta sufa ce azwaj mukdalibatul alwan wanda launin ya saba wa domu da abinci wa gairi da wani da shatta jam'i ne na shattat ai kamar ne ka ce wa marar man shata wanda ya mabambanta amrin ne a tabar wanda ya rarrabu kulu كلوا ورعوا آبكم kulu mina Allah ya ce ku ci daga ciki war'au ku yi kiwon al'amu ko dabobin shi a jam'i ne na am wayar ibli hina raqu wal baqara da saniya wal ganama da tumaka yuqalu ana cewa ra'at da an'am an kiyaye dabobi wa ra'itu an kiyaye ta wal amru bi ibad lamari ne na halarci wata zikirin ne mata da an bato da ni'ima wani jumlata hali ne min lamir akarajina ay mubahina lakum mun halatta muku al'akali ce warwiyar al'am kuma dabbobin ku fi ciwo inna fi inna zalika fi zalika laayatin li ulil nuha inna fi zalika da mazakuru kaga wancan nan bayanin da muka ambata la ayatin wallahi akwai abin lura la ibrata akwai abin lura ba fa ga kowa ba li'ulin nuha ga mazawa hankali ashabul uquli masu hankula jam'i ne na haihu ka garfatin wa garfa wasu miya biyar akalu ana ambata hankali da ana hayyan husa dan hankali yana hana abokinsa an irtikabil qabahi da harhawa izuwa ga mummunan aiki Mhm.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى minha Allah ya ce daga cikin ƙasa ne baka daga na muka halice ku bi kalki abi ku adam mu ne muka halice baban ku annabi adam wa biya cikin ƙasa ne nu'idu kuma za mu maishe ku makaburi na ba da lamauti ku zama mun sa ku a kabari bayan kun mutu wa min ha daga cikin ƙasan ne nukuriju kuma za mu fidda ku inda albasi yayin tahin iyama taratan ukura a wani marar daban kama akrajnakum kamar yadda muka fadda ku inda ibtidai kalkin yayin da muka bada halittan ku wala qadara ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وابيا wala qadara hakika arainahu abzarna fir'auna mun nuna fir'auna fa ayatuna ayyumu kullu habaki da kika fa kazaba ya fir'auna sai karyata waza ama yake riyawa annaha sihirin wai dabo ne wa aba fir'auna yaki an yi da Allah ta'ala ya dayanta Allah bai da ya dayanta Allah ba Mhm.
ولا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسيرك يا موسى Kala sai Fir'aun ya ce a ji ita na wai shin ka zo mana ne? Li tukhrijna dan ka fadda mu min arzina a wannan lardi na mu na Misr. Wai kuna lakal mulku fiya ya zama kai ne da mulki a lardi. Fiya daga cikin sa bi sihirika. Saboda yi mu'jizan nan a gunsa duk zaman sihiri yake gani. Yace ya Musa yanzu da wannan manufa ka zo mana ya yace فلنأتينك بسير مثلي tun da kai haka fala na ce naga za mu je mu ma gangami mu zo ma da masu dabo irin naka yi bai gane cewa ba dabo bane wannan mu'jiza ne amma yu'arihu zai yi bijirere ne ya gare shi Mm.
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه da al za mu sanya bainana tsakanin wa bainaka da kai mau'idan alƙawari lidalika gona la nuqlihu nahnu mu ba za mu saba alƙawarin ba wala anta kai ma karka saba makanan abagire cewa wanda yake madaidaicin bagire wasu dan musawiyan ila masafatul jai mina tarafain duk wanda zai zo ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ya zama daidai a ce a tsakiyar guri za a yi wannan taron duk wanda zai zo ta wani bangare ba zai wahala ba Mm.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يوشر الناس ضحيا Kala Musa ne Musa ce don dai wani alƙawarin za a yi. Mau'idu kuma alƙawarin naku ya zama yau mai zina ce ranar sallan idi mana. Yau mai idi ranar idi lahu ranar idin. Yadda zai ya nuna bi kowa zai yi ado. Wai ta ma'una kuma za a taru idan ce babban birni ranar idi in da ne kamar Kano duk wanda yake lakal gwamnati ɗin Kano a Kano za a zo idi. To amma yanzu tun da mutanen sun yawa sai dai 'yan ƙauyukan su je lakal gwamnati ɗin kusa da su. To amma kaga Misira yana da alƙarya dubu. local government dubu ne da misira banda state sai zama ya kai ɗari to shi yasa aka ce to yanzu abin da za a yi a yi ranar sallah ran da kowa zai zo misira a yi gangami a yi taro a bayyana gaskiyar mai gaskiya a bata ƙaryar mai ƙarya to ranar sallah zai fi kyau haka a nemo ta ya faɗa Mm.
فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتيا Mu sharin nasa a tara mutane na misira ruwan da hantsi ai wakati wuli na zarafi ma ya kawo a gan me zai faru ne da aka faɗa aka fata wale fir'auna sai fir'auna ya juya a dabara da baya da baya fa jama'a kaido ya je tanadinsa ai zauye kaido ma abota wato tanadinsa mina siharati na dabo sun mata da yi mau'id ya zo da su kan wannan alkawari akan wannan rana Mhm.
قال لهم موسى يا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهدكم بعذاب قال لهم موسى أنا موسى يكلم أسدبه وهم سوني مدعني اثنين وسبعون متن دي سبعين دبيون ما كل واحد هبل tare da kowane mutum ɗaya yana da igiya wa asan da sanda sai ce wailakum alzama kuma Allahul wailu Allah ya lazamta muku bane la tabtaru ku daina kagowa fa alallahi ga sarki Allah kaza ku daina dangana ƙarya fa ga Allah bi shiraki ahad da tarayya da wani guda ɗaya ma a huta ku daina tara Allah wani da ɗaya fa ku daina tara Allah da ɗaya ku tara ku daina tara Allah da wani fa fa yazhatakum in kun haka فيذهبكم بعذاب wallahi Allah zai halakar da ku ta sanadiyar azabarsa min indihi wanda ke nan gare shi wa kada ka ba وقد كاب من افترى ka ba hakika yayi asara maniftara duk wanda ya kagi kaziban ƙarya ya dangana wa Allah a sanar da shi yayi asara Mhm.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى Haka na zau sai wannan mutane saba'in da biyu suka koma gefe suna yaka magana. Amrahum al'amarin su bainahum a tsakankanin su. Fi Musa ya za su yi na sha'ana ne Musa? Wa shi da ɗan uwansa Haruna. Wa sarar najwa amma suke ɓoye yaka maganan nasu. Ala kalamu zancen da suke bainahum a tsakankanin su. Fihi ma ga lamarin su biyu ya suka ba da amsa.
قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى Kalu abinda suka faɗa yaka maganan nasu. Da an kuzi ga kawunan suka ce inna hazaini a kiran abi amru ko kuma inna hazani wani gayyaye ga wani zaka ga wayannan su bi huwa muwafiqun liga hazani din yafi dacewa da duga man yati min al muslim lil ali hawalu salasa ga halaye guda wajen suka ce lan sa'irani gayi annaba ne guda biyu amma tunda su suna kan mummunan hanya Allah ya koye musu annabtan nasu sai suke ganin cewa masu dabo ne yuridani suna nufi su biyu an yi kari da kum su fidda ku min arare kum daga wannan lardi naku bi sihiri ma suka faɗi wannan wannan kuma zancen su ne ai ba da sihiri bane dan mujiza ne wa ya zahaba dan sa tafiyar mai ku ba dariqatu gal musli da wannan tabarki naku wanda yake madaukaki ne musula ai bi ishrafi da daukakan su ai bi ne lim karkata ilaihi ma zuwa gare ni galabati ma ga sama dan jayi sai suka ce da su fa ajma'u فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ma'u suka gane da kai domin ta da ninsa na sihiri wayannan mutane saba'in da biyu ai jama'a ai lamma suka tara guri ɗaya sun matu saffa sannan suka zo su saba'in da biyun saf- sahu suka yi suka tsaya suka yi sahu suka tsaya shi ne musa da annabi haruna su biyu ne Mm.
وقد أفلح اليوم من استعليا abu la hakika ya riga ya rabota al yau ma a yau manista ala duk wanda ya galaba yau shine da rabo Mm.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي Karu da suka zo suka ce ya Musa in fitar ka zaɓa in ma an turkiya a za ka awwal kai ne za ka fara haɗar da sandanka da farko wa in ma a ko kuma an na kona na hannu ko za mu kasance mu ne awwala man alaƙa a sa wanda za mu fara jefar da sandan mu to a nan Musa sai ba su amsa قال بل Ƙala ألقوا ya ce bal ne ai a karatu sai ka ce balal amma a karatu a ƙala a fassara sai ka ce bal bar magana ku alƙu ku jefar fa alƙu sai suka jefar da sandunan nasu gaba ɗaya fa idza hi فإذا حبالهم ويسيهم يكيل إليه من سحرهم أنها تسعى idza hi baluhum sai ga sandunan nasu igiyoyin nasu malam wa isihum da sandunan asalu asu ai qublatul waw wa an canza da guda biyu da ya guda biyu an yi kisra ga alli kafa da sadi yukayyil ile za ga yana riyawa min sirihim ga daban su an na zabi za ga sandan kamar miciji ne yake tafiya ka san haka dabo yake ai baka ji masu magana suna cewa dabo sai da riga ba ai da akwai a nan karkara ba baka gane dabo ba ko? bari gaya ma ka je dawo dawo ka yau ai ne dabo din da suna zuwa nan garin ai in masu dabo suka zo nan garin namu sai a sa mutum a sai a yi a sa gidan sauro sai a lullube gidan sauran sai ya gani mutum ya shiga ciki ko ya fitar da kansa yana wani abu ko kuma ka ji kukan wani tsuntsu ko kuma ka ji wani mutum yana wani aljani yana magana dai shine dabo din shine ba wai yake dabo sai da riga eh in ba riga ai ba zai yi ba Mm, to kuma yanzu ma masu zuwa kasuwanni ai ɗaya suna yi ko amma zan shiga tulu kar ka shiga tulu ai dabo ne. eh can ana sai ga mutum da idan sa kullu a tulun to tulun ya dauka ya raba haka kai maka sanda za ka ji a cikin tulun yake wani kuma zai dauki tsita ka at zai tsoka ne idan sa in ya sa zai fita ta kai to in ya haka sai haka kai ne ba za a gani saboda an rufe ma idan ka amma in ya haka kama idan ya sa zai zo ke sai ya haka shikenan sai kai zamanin kamar bula idan yayi fice za ga kamar bula idan yayi fice to ka ji duk irin wannan dabo ne ko kuma mutum kaga za a bude bakin jaki ya ce zai higa zai fito ta dubura to in kana gani ta bakin za ka yi higa amma ba bakin bane a hankali ne zai bude kafafun in ya bude zai higa ta kafan jakin in ya zage ga kuma zai gani ya fita ta bayan jakin sai da za ga kamar haihuwar da jakin ya fita tsakanin kafan ne daga an karya daba za a gani ya zaune a tsakanin kafan dabo ne to wannan sandan da kake ga kamar yana zama ciji a dauke wa mutane ido aka yi sandan yana na sandan sa kurin kayyala ne sai ka yi tsammanin kamar haka yake amma ba hakan bane shine ta kayyala yawwa kamar kana riyawa kamar yana abin amma ba haka bane eh to ya kai gaba kaɗan na yukayyalu ilaihi min sirrihim annaha Sai tas'a ya juya ya zama maciji amma yana na igiyarsa ba alabudu ne aikata alabudu ne yana tafiya a jiki walai walai walai to za a ga maciji yana gudu amma fa ba macijin bane yake gudu da zan gaya muku za ka yi mamaki yanzu ka je ka nemi igiya dogo ko igiyan da kai bayi da shi in dai kana haka kana haka za ka ga igiyan kamar maciji ne ka je ka rike bakin igiyan kana haka to zai zama kamar maciji ai igiyan ne a hannun sun suka yi haka suka yi haka to can yana yi za ka ga maciji ne amma igiyan suke kaɗawa tas'a tana tafiya ala buduniya fa aujasa فأوجس في نفسه كبة موسى aujasa sai ya gudu ne shi nan sai a zuciyarsa kifatan tsoro musa ne musa kafa yake tsoro min jihad shi tsoron ma da ya goyi ba na kayan aikin nasa ba an nasiru min jinsi mujizati dama iman ya saki sandan miciji zai zama to su ma sun saki igiya ya zama miciji kar ba a kasa gane gaskiya tunda abin da ya zo da hi su ma da hi suka zo to amma hi na Allah hi yake da wa ma'aiko lokacin da imam mali ya wallafa muwadda duk duniya an yi littafin muwadda ake cewa kowane littafi kowa zai ce muwadda aka zo aka gaya imam mali imam mali duk littafin da aka yi duniya muwadda ake ce ba ruwan ku na Allah ne zai dawama yanzu wannan muwadoyin ko labarin sa kaji to babu ne ko da su ma sun zo da sandan suna kada ya zama ciki ya zo da hi na Allah hi zai dawama ina ruwan Allah ko da abin iri ɗaya ne ai masu kayan ba iri ɗaya bane wanda ya zo da mujiza da wanda ya zo da sihiri sa ko masu zama ɗaya ai ba zai to wannan yi ne yake jin tsoro me yasa abin nasa duk yana ga irin nasa ne ka ji anna sihiruhum min jinsi mujizati an yalta bisa amruhu ala na kan lamarin yace dan ya ga mutane fala yuminu bi su ba da gaskiya ya Allah ya ce قلنا لا تخف Allah ya ce kulina muka ce da ne Musa da hure la da baka ne jin tsoro innaka إنك أنت الأعلى ai Allah ya ce innaka antal ala kai ne madaukaki alai ma ga bil galabati da rinjaye Mhm.
وألق ما في يمينك تلقف ما wa صنعوا alki Allah ya ce ka hadar ma fi yaminika abin da ke hannunka wahiya asahi ne sanda talaqab tabtali za ta haɗiye ma sana'u abin da suka aikata inna ma sana'u إنما صنعوا كيد inna ساهر ma sana'u kaga wannan aikin da suka yi kaidu tanadi ne na mai dabo ai wala yublihu ولا يفلح ساهر حيث أتى wala yublihu sarihi dai mai dabo hai za ta duk lokacin da mai dabo ya zo ba zai rabo ta ba bai sai ya falaka Musa a sa'u mai dabo ba zai rabo ta ba ne Musa ya sadar da sandansa fatata fatala qabtu kullu ma sana duk abin da suka aikata sai da sandan a ne Musa ya haɗe kuma ya koma ya rike sandansa ta koma yadda take فألقي سارة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى wulgiyar sahara ku masu dabo ɗin suka jefar da sujada- sa- kayan raguwan kayan nasu ina sauran kayan babu to ka san in za ka yi abu akwai ɗan raguwa a hannun kayi to wani raguwan hannun nasu ma suka jefar a ƙasa sujadan karu sajidina suka faɗi suka yi sujada wai fa ba dan ne Musa suka yi sujada ba lillahi ta'ala sun yi sujada ne dan girmama Allah amma a gaban annabi Musa aka yi sujada amma ba shi suka yi wa ba sun yi ne dan a girmama Allah Mm.
قالوا آمنا برب هارون وموسى Falo suka ce amana mun yi imani da rabi haruna da ubangijin anaba haruna wa musa da ane musa mhm.
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم Ana firawuna sai firawuna ya ce a amantu ko a yi garaje tun daga yanzu ku je kun ba da gaskiya da allah kabla lahu a gare kabla an azana ana da sun ban muku izini ba ai sai na muku izini ko innakum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر innahu sai firawun ya je la kabiru kun ta dama yi a ne musa yi ne babban ku mu'alima kuma ya sanar da ku alladhi alam ai ya sanar da ku wannan aikin da kuka aikata ya ce da su فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل Allah kaɗe na aibe ku Allah ya ce za mu yanke hannayenku in ji fir'auna ya ce zan yanka hannunku na dama wa arjulukum da kafafanku na hagu min kilafin da saban hali bi ma na muktalifatun ay al aidi yuna hannun dama war aljuru bi zira da kaban hagu wala usallibannakum zan tsire ku fi juzu'in nakali a kututuran dibin alaiha wala ta'lamunna ولتعلمن أينا أشد عذابا وأتقيا wala ta'lamuna da sanu ko ana sani ayyuna wala ɗayan mu ne ya'ani nafsahu shi kansa yake nufi wa rabbu Musa da ubangiji ashaddu azaban wai waye fi tsananin azaba wa baka waye azaban sai fi wanzuwa adawamu alal mukhalifati ga wanda ya saba masa قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا kalu suka ce yau haka zaka ce lan nun sira ka yi gane yanzu dan ba mu fifita ka ba na ka tare ka ba mu zabe ka ba alama ja'ana bisa ga abin da ya zake mana min albayyana je na dangane da hujjoji adalat wanda ke shirewa ala sirki Musa ga gaskatawan anai Musa wannan zai faɗa na alhali ko wannan har sarki ne ya halice mu kalakana ya halice mu kasan rantsuwa ne adabi ne alama to ban gari ma an ta kare duk abin da za ka hukunta ka je ka hukunta isna ma kunta hu ka je ka aikata abin da ka faɗa inna ma ta gari إنما تقري هذه الحياة الدنيا inna ma ta gari ai da abin da za ka hukunta ko ai hadin hayatu duniya ana rayuwar duniya ai za ka yi ta ko nasaba ne alal istisai ai biya wa tajidu alai ai za ka ai wa tajidu alai bil aiki alaira ai za ai za ka yi inna amanna إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر inna mu dai amanna mun ba da gaskiya da rabbina ga mahalicin li yaghfir lana kada yana dan ubangiji ya gafarta mana wasu daga kurakuran mu mun ifiraki na tara Allah da wani gairi da wannan sa wa ma na alai da abin da ka tilasta mana min asiri na dangane da dabu ai ta alima ka sanar da mu'amala li mu'arrati da muka yi bujirere ne ya da anai Musa والله خير وأبقيا Allah sanar ubangiji khairu minka sababan Allah shine mafi alkhairi da kai wajen sakamako idza uti'a yayin da aka yi wa Allah biyayya wa buqamin ka azab azabar Allah ita ce mafi wanzuwa da kai idza asa yayin da aka saba Allah qala ta'ala إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا innahu yanda sha'anin yake man ya ji rabahu mujrima duk mutumin da ya je gaban ubangijinsa yana kafiri ka fir'auna kamar fir'auna fa inna lahu nar jahannama Allah ya ce mun yi masa tanadi ba da wutan jahannama la ya mutu fiya ba yadda za a yi mutu a ciki fa yasaru bare ya huta wala ya haya ba zai rayu ba hayatan naftan fa'uhu rayuwar da za ta amfanar da hi ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا kamar ya ji muminin duk wanda ya zo gaban Allah yana mai imani qad amila salihati kuma hakika ya aikata aiki kyakkyawa al fara'ili na fara'ili wannan wafili da na farfili Allah ya ce to fa ulaika kun ga wayannan lahum darajatul ula sune da daraja madaukakiya jam'i ne aliya mu wannan sun ala madaukaki wace ce darajar جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Allah ya ce janatu adani za mu musu daraja da ba su janatu aljanna ta zama ta jari tana gudana min taji a karkashinta Allah na haru koramai kalidina biya a nan ne za su kadara wa dawama wa zalika wancanan a ce ga mutum ya bi Allah ya bayi aljanna jaza'u ai wannan sakamako ne man ta zaka wanda ya tsarkake ta da har ya tsarkake mina zunubi gabarin laifi ولقد وعينا إلى موسى أن اسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا kada hakika auhaina ila Musa mu ne dai muka yi wahayi gane Musa dan Imran ana asiri ibadi muka ce ne Musa ka tafi da bayina asra bihim laylan tafi da su daga dare min Misra daga Misra shine Jordan fadare idan ka je da su ka baga ij'al lahum da zarbi bi asaka da sandanka dariƙan za ga ta barki bilbari a kogi ya basan ya bushe ya bi zamfam ta salama amara bi ana Musa ya musa abin da ubangiji umarce hidi wa ibasallahu al-arda Allah ya busa masa da ƙasa famaru biya suka yi ta ciki suna ficewa la ta kahu la takafu darakan wa la takusha la ta kahu da rakan ku daina jin tsoron dirimiya ai an yi dirika fir'auna a da rakan fir'auna zai riske ku kai wala ta kasha ga rakan ku daina tsoron dirimiya فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم fa'adu ba hun fir'auna sai fir'auna ya bi bayan su bi junudihi da dandansa huwa ma'ahum shi ma yana ciki fa gashiyahum Allah cikin ikonsa sai ya lullube su min al-yammi daga wannan kogi na maliya ma gashiyahum irin yanda ya lullube su ba a garba mu gaba ɗaya suka dalmiya وأذل فرعون قومه وما هدى Allah fir'auna ko ma hakika fir'auna ba ya badda mutanensa bidayahim da kiran da ya ila ibadati ya bauta masa bai bar mutane sun bauta wa Allah ba wa ma hada bai shirye da su ba, bal auqahum ya aukar da mutanensa kila halaki cikin halaki kila bi qauli sabanin fadansa da yace wa ma hadikum illa sabilar rashad وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل wa الرشاد ya bani يا قوم إن- ya man da su يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الدور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى Allah ya ce ya bani Isra'ila ya kabilan bani Isra'ilawa qad anjaynakum hakika mun tseratar da kowa min aduwe kuma ga makiyinku fir'auna bi garaqihi da mun dulmiyar da shi wa wa'adnakum mun yi muku alƙawari janabu turul laymana a gefen dutsen turi sina a nadama fanutiya musa taurata anan ne muka ce za mu ba ne musa taura lil amali biha domin yayi aiki da ita wa nazzalna alaikum manna Allah ya ce mun sauke muku baiwa shine mannu darba wa salwa da soyayyen dan shida Allah ya ce mun sauke muku su wa'annan shi ma Allah ya gaya masa irin ni'imomin da Allah ya musu aihuma tarmiji baini wa ɗairi simani bi ta gabi bilmimi wa ƙasar almunade min wajada min yahudu ana faɗa ga yahudan da aka samu ne zamanin nabi na sallallahu alaihi a zamanin wannan annabi namu wa ku ibu bi ma an'amal lahu ana musu bayani da irin nemomin da Allah ya musu ala ajdadi muka kakannin su fi zamanin Musa a zamanin annabi Musa tawaddi ya zan saboda takowa li qaulin lahi ta'ala lahu daga faɗan Allah madaukakin sarki كلوا من طيبات ما رزقناكم Allah ya ce kulu ku ci mana min ɗaya ba ta daga daɗaɗa mara razaqana ku na abin da muka azurta ku alamun ini biya alaikum irin abin da muka ni'imtar da ita zuwa gare ku ولا تبغوا فيه فيهن عليكم غربي wala ta daga ku daina dagawa fi bi an takburu bin ni'mati ku daina kafircewa neman ubangiji fa yahillu alaikum garabi uquba ta ba za ta sauka gare ku ba shine yanzu da zai sauka wa man yahlil alaihi ومن يهلل عليه غربي فقد Wai هوى ya halil alai gare duk wanda aka ce yau ga guba ta ta sauka gare shi faqada hawa haƙiƙa ya tare jinnar a cikin wuta وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم wai اهتدى ne da gafara Allah ke ni mai yawan gafara ne fa liman taba min shirk ga wanda ya tuba ya bar da Allah da wani wa amana ya ba da gaskiya wa hada Allah ya ɗayanta Allah wa amila salihan yake kyawun aiki ya sidiku ya gaskata bil fara'i daga farlan ubangiji wa nafala da na falfali sun ta da sannan ya shari'a bisimrari da shudewansa alama zakar bisa ga abin da muka ambato ila mautiya zuwa ga karewar rayuwa ta sa وما أدرك عن قومك يا موسى a jalaka me yake gaggautar da kai ne an kome ga mutanenka lima ji ilimi adi ga zuwan wannan alkawari a kaza taura da na riga taura ya musa ya ane musa قال هم أولئي على آثري Allah Allah ya ji humu ulai wa'annan bil qurbi minni suna kuzo ne ya tuna ala asari za zo akan gurbin sa wa ajilitu وأجلت إليك ربي لترضي jirgi ina gaggawa ne idan kai zuwa gare ka rabbi ya uban litar za a ne dan ka yarda da ni ziyaratan kare ne ala rizak akan yardan da kai mu wakil aljawab ata ya zo ne bil intizar da hankali da ya zuba zanni da kyautata tsammanin wata kallamar mazanun da kuma saba ma wanda ake tsammanin lima yayin da aka ce kala قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامرين Kala da ala Allah madaukakin sarki ya ce inna karfata na maka ai ni na jarrabu mutanen naka min ba da ka ba da firajika bayan rabuwanka lahum da su wa aran lahum samiri musa samiri shine sanadiyan badda su fa abadal ijla suka bauta ma dan maraki فرجع موسى إلى قومه كربان آسفا raja musa sai ne musa ya dawo ila qaumi ga mutanen sa min je haji ta bangaren su garabana yana fushi asiban cike da bakin ciki shadidul hazan ya ce da su قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا Ana sai ce ya komi ya ku mutane ne. Alam ya ido kuma rabu wai shin ubangijinku ba ya muku alƙawari ba ne. Wadan alƙawari a sanin kyakkyawa. Sirikan annahu yuɗi kuma taura da yace zai baku a taura. Ya aka yi أفضل عليكم الأهد أمرتم أن يئن عليكم قرب من ربكم فأكلمتم موعدي aba dala alaikum al'adu. Yanzu shin an tsawaita alƙawari ne gare ku muddatu fira muddan rabuwa na mubarakati iyaku. Amma rabtun ko kuna nufi an ya hille wajaba alaikum a gare ku garabu. uquba min rabbikum abu mahalicin ku bi ibadatikum al-ijla as-sanadiyan bautan dan marakin ku fa akalabtu kuka saba mauidi alƙawari na wa darabtum al-mujiya ba'di kuka bar zuwan da zan yi a baya na قالوا ما أكلفنا موعدك بملكنا qalu suka je ma kalafana mu wa mun saba ma ba mauida ga alƙawarin ka bi malikina wai ba da san mu bane ai da gurartuna ba da ikon mu bane au amrana ba da umarnin mu bane walakin na ولكنه منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها walakin na ba da banza ba humilina shi ne aka ɗaura mana auzaran kayan nauyi min zinatul kawmi da kayan adam mutanen fir'auna huli fir'auna kwandagogi na fir'auna istiara haminu wanda aka aro su daga kabilan bani isra'ila bi illatul urfi a dalilin anguwanci fa ba kaiti inda muhin yawan za su fa kazabna gaba ɗaya muka jefa yi ɗara hana fin nari muka jefa yi a wuta da amrin samiri da umarnin musa samiri fa kazalika فكذلك ألقى yadda muka السامري jefa namu fa kazalika shi ma kama alƙaina kamar yadda muka hada da namu kayan alƙa samiru ma ma'ahu min hulihim shi ma samiru ya hadar da abin da yake tare da shi na dangane da kwandagogi wa min turab allazi akazahu da wannan ƙasan da ya rika min asari farsi jibril a gurbin kofutan dokin jibril ala wajal ati bisa ga fuskan da zamu zo da shi فأخرج لهم إجلا جسدا له كوار lahum sai ya kera musu ijilan dan mariki sagawum aka kera yi minal huli daga wannan kwandage jasadan sai dan marikin ya juya ya zama yana da jiki lahaman yana da nama wadamman yana da jini lahu in ka taba za ka ji kuwar yana boho sautin murya ne iya samawa za ka ji shi in kaliba yana juyawa kazalika bi sababi turab hakan ya faru ne dalilin wannan rairayin allazi azar hayat wanda yake gurbin rayuwa shi ma yura ufi shi shi abin da ake rike shi wurahu ba da sauki aka san yayi bayan kerayi shi ban miya bakin kaga yanzu anan sun bauta ugunki ina fata kun fahimta sai yanzu wani abin da aka yau ana iya yi ka san dan marakin ne ko ba ka sani ba rediyo ne Mm, shi ne ba wani abu bane rediyon nan da ka gani shi ne yanzu an dawo ana rike shi ba zo da burinsa ya cika ridda ne dama shi ne malamai suka ce ka yi ridda wannan magana wannan zafin za ka rike ka yi ridda ka zama kafiri shi ne rediyo ridda malaman da suna suna kyamansa sosai kuma ko yanzu za a kurna rediyo sai ka ji karan dan maragin kukuruk kukuruk kukuruk wannan kasan ne ragowar kasan ne ba yahuda ya sani wani ƙuƙurar ƙuƙurar ɗan da ne yake lahu kuwar ɗan ne yayi lahu kuwar ɗan ka ji a jikin rediyo ƙuƙurar ƙuƙurar ƙuƙurar shi aka je ba bature zai dawo da shi aka ajiye shi amma ba za ku gane ɗan maraƙin ba ne sai mu kwatanta mace ka je ka gani na ajiye rediyo ariyan biyu ne ai ƙaho ne wani hakan da zai ƙahon saniyan ne yayi munafiki ne ba yahudi shi kenan in baka sani ba Allah zai kiyaye ka sai ku dinga kafa kafa wani abin ku ne to shi kenan a yi ta tuba kuma yanzu rediyon an juya yi wannan wayar a yi ta ce rediyon yanzu ka ji wani biya kuma eh kowa yana rike da nasa kowa zai bature ya nema ma gunki ka rike ya to wannan wayar alkhairi ce abinda kana sallah sai ka ga shedan wani ma rawa wani ma kuka wani ma menene wani ma ihu liman ma yana sallah ka ji wai wai wai wai wai ana ku sai an hana ka sallah ai rediyon ne aka mulmula ya aka mai da hi karami ne shi aka mulmula nan gaba kuma abin da ya rage ya sa mutane su rike buwa sai ya wani abu mulmulalle hi ma sai ya wani abu mulmulalle kuna rikewa nan gaba bulu za ku rike ba dai ba yahude ba ne a hankali zai dawo da shi ka dinga kula da abin da yake duk abin da a da ya ɓadda mutane shi yake dawo da shi shi zai dawo da shi bani isra'il sai dan kai musulmi ne ba da wannan niyan karke ba shi kenan amma duk da haka ba sai mun tuba ba sai mun tuba kare na gani wai ka ce ba wata hanya tuba kur tuba ne gani abinda da ba ba da ba ka da wayo ka taba ganin malami na Allah da yana son rediyo ha sanan ban za ka yi a nan unguwar mu akwai ba malam bagana rediyo a unguwar nan ba ma unguwarsa bane a gidanmu ne wallahi ban sai rike ba sai ce kun alaji zo kul kai go da rediyo unguwar nan kul ina sai da rake sai dai a can na ji rediyon amma dai na yi go da yin goma ba zan iya ba sai ce kai kul ya na ba zai bari ba a nan ba yadda ma ka yi da rediyo a nan unguwar ba ka yi sawa Allah malamin mu da ya rasu haka yake babu ba shi da kyau ne da abin da bature ya yi wallahi bai yi abu don san annabi muhammadu ba sai dai kurin akan larura dai a yi ta tuba kurin amma wai ba wani abu har malamai suna cewa ai waya rahama ce tsiya ce dai wata rahama ba wata rahama kurin dai in dai za a yi abin da za a yi a tuba kurin mu ba mu gani ba abin da zai hana ka sallah abin da zai bata ma sallah har ce da wani rahama na ai malam ai sauki ne baka san da ba a satan mutum ba yanzu a sanadiyan waya aka fara satan mutane har yan banza ka har malamai wai kuna ai rahama ce kudin dai mu rike ni da kai a laruri kai ka rike ni na rike mutuwa in gaskiya ta zo kai ka faɗa ni na faɗa ba kyau malam kai kake rikewa tuba zan yi nima mutuwa kudin ba kyau abin da ba kyau ya zama yana da kyau ne in ma ina rikewa dai ba kyau shine gaskiyar magana to me abin yi duk mutu ba laifi ne laifi ne rediyon ba kyau haka wayar ma ba kyau ba wani wanda ya zai yana da kyau kayan bature bature wanda ba ya rantse baya son annabi muhammadu yahudu ne zai so ma da alkhairi yahudu zai kama abu ƙarya yake wanda baya son annabi muhammadu ba yadda za a iya so ka ƙarya yake ba zai so ka ba kurin in za mu tuba mu tuba duk abin da kaga a duniya yau yana fawa yana daraja to abin yana nakasa musulunci ba ku ga san daga darajar siyasa ai a cikin ta akwai gaba ai akwai gaba ai bayan wannan kuma duk mutanen za su zama azzalumai ai a shugabanci a nan zalunci yake kuma shugabancin irin nasa fa yake so irin nasa ba ba ba duniya ya fi daga darajar bol fiye da komai bol bol bol za ka je yana yi in abin alkhairi ne ya yi to ku dinga kula duk abin da za ka yi amfani da kayan bature ka dai takaita laifi kan mun yi sai dai Allah ya duba annabi amma yi bature da bai yahudi ba sa yin abu dan kaunan annabi Muhammadu kuma duk mutumin da bai yi abu dan san annabi ba yadda za a yi soka ba yadda za a yi soka Allah ya gane da mu mu je gaba kaɗan.
Fa akraja lahum izlan jasalan lahu kuwaru.
Lahu sai fadda wannan dan marike juya. lahaman ya zama nama wadamman da jini lahu kuwaran an taba yake yin motsi yake murya
faqalu wa za ilahukum wa ilahu musa ya fanasi faqalu sai ce da samiri ya ce da mabiyansa hala ila wannan fa yene ubangijinku wa ilahu musa yene ubangija ne musa fanasi a bari yayi anan ai wala wa zahaba ya tafiya da lubu yake yi masa qala ta'ala afala yarawna allah yarju ilaihim qawla afala shin yanzu ashe ku yaro na ba ku gani Allah ya rijiwul ijilu wannan dan marigin in kun yi magana ilaihim qawlu ba ku ga dan marigin baya mayar muku da magana la yarda da kunja ba ku ga baya ba ku amsa ne wannan dan marigin idan kun yi wala yamliku lahum darran wala wala naf'a yamliku lahum darran ba ku ga baya iya mallaka muku da cutuwa da ba hu ya ije muku wala nafa ambalata na amfanuwa Jali- jalaba hu ya ja muku fa kai fa yatakilu ilaha to ya za ku rike ya matsayin ubangiji ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون حقيقة دama annaba haruna ya gaya musu min qablu an yarji a Musa kafin annabi Musa ya juyo ya qaumi yace ya ko mutane na inna ma hukuncin bi da wannan dan marakin fa za a fatanci ne ku ba wa inna rabbakum wa inna rahman rabbakum rahmanu fattabi'uni wa adi'u wa inna amri rabbakum malicin ku bayina sarki arrahman fatabi wani ku bi ni bi ibadati cikin bautan Allah ba wa di'u amri ku bai umarni na fiya daga cikin sa qalu قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى suka ce lan nabraha mu dai ba za mu gushe ba alai a gari aiki hina muna masu dukufa ala ibadi ya ga mutum sa muqimina muna mazauna hata yarju ilaina musa sai ne musa ya juyo gare mu qala قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري Kala Musa a ne Musa fada ba da rujuhi bayan jiwansa ya ce ya Harun ma mana ka me yake hana ka ne idar aita mu dallu yayin da kawai nan mutane sun bata bi ibada da bautar nan maraki ala tattabi ani yanzu a ba za ka bi ni ba la dan zahiran a fa asai da amri yanzu Haruna ka saba umarni bai kama duka da zaman ka bayyana manya abu da zai yanzu ka zauna da kankanin wanda suke bauta wannan Allah ya yace قال يا ابن أم لا تقل بليتي ولا براسي إني كشفت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب Kala قولي Haruna sai annabi Haruna yace yayi bana umma ya kai dan dan uwana mahaifiyata la ta gudu biliyati ka daina rike gemu na wa kana aka za hadi shimali da ya rike gemun da hannun hagu wala bi ra'siya ko kaina wa kana aka za bishari ya rike gemun kan nasa gemun gayin kan nasa biya ni ne da hannun dama ya rike garaban saboda fishi yace inni kashi ni ina je tsoro ban lau ita batuka ina in ban je ka wala budda ba makawa an ya tabi ni ai jani mu man lam ya abu da ijira duk wanda suke bautan dan mariki ba za su bi ni ba an ta kula kar ka faɗi faraqata baina bani isra'ila maganan da faraqata za ka raba tsakanin bani isra'ilawa wa tagribu alayya kai fushi da ni walam tarqu kai baka saurara mun ba kaule ka saurare ne zan gaya maka shi ma ra'aytu bi zalika cikin abin da gani ai sai ka saurare ne ka ji amsa na mhm.
قال فما كذبك يا سامري alaihi wa maka da buga sha'anuka menene sha'aninka ne addai ila ma sanat mai bayuwa zuwa ga abin da ka aikata ya sami riyo ya yi ce da shi قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبذتها ya ce basurtu aini na ga bi malam ya basiru bihi abin da kai ba gani ba ai alimtu na san malam ya alamu abin da baka sani ba fa kabar bi shine na danki kabaratan danka min turabi azara hagir fartin rasul daga rairayin da yake kofutan karkashin dokin kofutan jibril fa na bar suwayi ne na watsa ta alkaituwa na jefa ta fi suratul hijri da suran dan marakin nan musagu wanda aka kera wa kazalika haka nan sawwalat zayyanan na kawata liya gare ni nafsi ga kaina alƙafiya na da ana kaza ka bar ta na rigi damka min turaba na rare ma zakar wa alƙaiha na je ba da ita alama la ruha lahu abinda ba shi da rai yasir lahu ruwan sai ya zama yana da rai wara ai ta ko maka naga mutanen ka dalabu min ka suna neman an taj'al lahum ilahan ka nema musu Allah fa addasa ni nafsi sai rai na ya zantar min da an yakuna zalikal ijru wannan dan marigin ya zama ilahun ubangijinsa kala قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال قال له موسى ne Musa ce to baza min bayani na fita ta ba a tsakanin mu fa inna laka bil hayati a rayuwar nan muddatu ray hayatuka muddar rayuwanka an ta kula za a faɗa liman ra'aytu ga wanda ka gani ka ce masa lami tasa babu shafife ne la ta karba ni kada kusance ni fa kana yahimu yana nan yana imuwa bil jariyati a daji wai za masa hadin aw masa yayin da ya shafi wani ko ne ya shafe hamman sai dukkanin su jami'an duk su zama suna zazzabi ne ka ji ana cewa daji mhm.
وإن لك موئدا لن تخلفه inna laka mau'idan haƙiƙa ni da kai akwai alƙawari la azabaka wanda za a maka azaba lan ta gare ba za a saba masa ba ai lan ta gari ba anu ai bal tab'asu ilayhi wanda za ta yi ka kai unzur وانظر إلى إلى وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه آكفا لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا unzur duba ku gani mana ila ilayka iza ga wani ubangiji naka allazi zalta wanda ka kasance ai zalarta ai bilamaini awwalahuma maqsuras ai dumta kada wa mai alayya gare akifan kada uwa mu kimanta abu da kake bauta masa la nuharriqanahu wallahi sai na kona shi da wuta summa lananzibannahu kuma sai na sheke shi kiliyan da kogi na zaman shekawa nazra zan shega da firawa ya dokan daji albar wa ba'ala musa bayan ya yanka dan marakin ma zakarwa a ne Musa ya masa haka inna ma ilahukum Allahu allazi la ilaha illa hu inna ma ilahukum kun ga ubangijin allazi ne sarkin da ba la ilaha babu wani sarki illa huwa ba ce idan ba shi ba ya aka yi wasi'a kullu shay'in ilma Ah, sai Allah ya ce mai alwaci ne kullu shay'in ilma sanin Allah ya alwaci komai tamyizi ne ma huwa an alfa'il ai wa zai ilmu kullu shay'in Mm.
kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq kazalika haka nan kama qasasna alayka kamar yadda muka labarta gare ka ya muhammadu hadir ke ce wannan labari na kusu alayka muke labartawa min anba'i daga labarai ma kada sabaka na abin da ya gabata min al'umami daga al'umatai wa qad atainaka min ladunna dhikra hakika ate naka mu ne muka baka min laduna a nan gare mu zikiran shine alqur'ani من أراد عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا man a'arada anhu duk wanda ya bijire an ga barin ba da gaskiya ga alqur'ani falam yumin bihi in dai bai ba da gaskiya da alqur'ani ba yau Allah madaukakin sarki ce man yawwa fa innahu yahmilu zai dauka yawmal qiyamati ranan gobe kiyama wuzuran kayan nauyi hamil sakilan kayan nauyi mai nauyi min al-ismi na zunubi خالدين kalin فيه nabi zai kadara da goma cikin azaba ko a cikin nauyi وسألهم يوم القيامة هملا a tur lahum a gare su yawmal qiyamati ranan gobe kiyama himlan da wannan kayan nauyi da aka dauka يوم ينفق بالسور وناشر المجرمين يومئذ زرقا ce yau ma a wannan rana yin fuka fi sore ranar da za mu yi busa cikin kahohi ne alƙarnin na faƙatul ula a busa na farko wa na hashirun mujrimi na Allah ce za mu tara kafirai yau ma izin a wannan wuni zurƙa za a zanta da jajayen ido uyunuhum ma suwadi wajen tare da kwafuskan baki irin يتكابتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا sabatuna bayan suna rige rige tsakanin su yake sara una in ma labisa in ma sun zauna sai su dinga rige rige shi duniya nan duniya suna cewa illa yawman sai dai ayran sai dai kai bai fice kwana goma ba haka za su faɗa bai fice kwana goma ba minan layali na dararraki bi ayyami hadara ne kunta nanu نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah madaukakin sarki ce nanu alau mu ne masana ai bima ya kuluna da ababen da suke faɗa fi zalika cikin wannan laisa kama kalu ai lamarin ba yadda suke faɗa bane iz yaqulu amsaluhum yayin da misalan suke faɗa adaluhum bi adalcin tariqatun a wannan tabarkin illa bisin in ma sun zauna illa yawman sai dai wani guda yasa kalona suna karanta labasun zaman su fi duniya duniya jiddan kwarai lima ai yu'ayinu ga abin da aka nuna musu fil akhirati a lahira min ahwaliha na razanin su wai tsalona ka ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا yas'alunaka suna tambayan ka ya manzon Allah alal jibali dangane da duwar waje kai ba ta kunu yawmal qiyamah ranan gobe kiyama ya duwa zu za su kasance فقل ينسفها ربي نسفا kullahum ce da su yanzu wa rabbi ubangiji zai sa sheke duni na zaman shekewa bi an yabta ta a daddige ta karam ne kamar yayi asailu mai mai mai- mai zuba sun mai diru biri sai iska ya dinga tayinsa فيذرهاك عن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا da ruwa sai a bar wannan farfajiyar duniya ƙa'an ba komai mun ba su da shimfiɗe safsafan matsawiyar madaidaici ladarai ya yi wani ba za a ga wani kwari ya karkace ba wala amtan ba tudu irtifan wajen ɗaukaka yau ma izin يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له yau ma izin a wannan rana ranan gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce a wannan rana ya tabi'una da'iya ai yau ma a wannan idana safat tiljibal ya tabi'una nasu mutane suna bibiyan mutane ba da kiyama bayan tsiwa min alquburi da kabari adda'i mai kira ila da mashar zuwa gurin taro bi sauti da muryansa wa huwa israfilu ya kulu zai ce halin mu jama'a kowa da kowa ya zo ila alar rahmana a bujiro za a je gaban zaki la'i wajalahu ba لا عوج wanda له ba wani mabauda liti ba yi gaban sa ai la ya kadiru na Allah ba wanda yake da iko yace ba zai je gurin taro ba وخشعت الأصوات للرهبان فلا تسمع إلا همسا ga jatin da zuwa to aran nan za a ga muryoyi sun yi shiru lirrahmani ba mai magana a gaban zaki fala ta zama ba abin da zaka ji illa hamsa sai dai kaman an raka gawa ana zuwa jana'iza an dau gawa haka zaka dinga jin rap rap rap za ka je taku amma babu gunjin murya sautu wa dawal agada ka je takun daga daga shi na kaliya ana cirewa ilal mahir za a je taron tayin kiyama ka sautu aka fafa kai ka ce kaman ta muryan kofutan raƙuma shi mashaya idan suna tafiya haka za ka ji a wannan rana يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا yawma izin a wannan rana ai la tanfa shafata a ran nan ceto ba ta amfana ai babu ceto ba za ta amfana ba a wannan rana illa sai dai mani ta kaza shine a wannan rana kenan ceto baya amfana ai adan ga dai illa man azina lahu rahman sai dai wanda Allah ya bada izini an ya shi ba lahu in Allah ya bada izini a ce sai wa radiya lahu qawla kuma ya faɗi maganar da Allah ya dade ita ita ce la ilaha illallah to wannan shi kenan sai a ce sai ya alama ma bai يعلم ما بين أيديهم وما ya alama خلفهم Allah ba shine masani ma baina aidihim abin da ke nan gaba gare ku min umurul akhirati daga lamarin lahira kuma kalmahum da abin da ke bayan ku min umuri duniya daga lamarin duniya wala yahidu ولا يحيطون به علما na ba wanda zai kiyo bihi ilmin da sani ai la ya'lamuna zalika ba wanda ya san wannan mhm.
وعنت الوجوه للحي wa القيوم nasu wuju a ran nan kowane fuska kowa za ga yayi wa Allah tawari'u fir'auna ma yayi tawari'u abu jahil yayi da na kirkin da wanda ba na kirkin ba kowa yana sauraron rabbul izzati anan duniya ana daga kai amma a ran nan wa nasul wuju fuskoki sun yi kasa kaman ka ce gawa aka ce lil hayyul qayyum rayayye tsayayye mai kula da ayyukan bayi shine sarki Allah wa karka ba وقد خاب من هبل ظلما ta ba hakika ya tabe man hamala zulma wanda ya dau zalunci ya tara Allah da wani mm.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما man ya amal min salihati duk wanda ya aiki min salihati daga kyawawa wa huwa mu'minun halin kasancewansa shine mu'mini fala ya kawo zulma wala ya baya jin tsoron zalunci bi ziyadati sayyaji a kara masa sayya wala harman abi na kasimin hasanati ko a rage masa wani abu daga lada mm.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وسررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وكذلك هكذا ما طوفنا ني على كذلك نقص ai misir in zalima zikira anzalnahu Allah ya ce mu ne maka sauka da alqur'ani qur'anin wannan alqur'ani arabiyan da lugar larabci wa sarrafana Allah ya ce gahi muna jujjuya muku karrarna muna maimaita muku fi daga cikin sa min alwa'idi na dangane da narko la'allakum ba da banza ba ya taƙuna ko kwa kiyayi tara Allah da wani أو يودس لهم ذكرا Ubangiji ko Qur'ani ya fara muku da zikira idan an ba ku labarin wanda aka halakar na al'ummatai da zai gabata ko ku yi lura da zu ku gyara halin ku fa ta'ala Allah فتعالى الله الملك ta'ala الحق Allah daukakan sarki ya tabbata ga sarki Allah al-maliku shine sarki al-haqqu na gaskiya amma ya kula da mushrikuna abinda kafirawa suke faɗa mm.
ولا تعجل بالقرآن من قول أن يقرأ إليك وحيه Allah ya ce wala ta'jal kare na gadaje bil qur'ani da qur'ani ya annabin Allah kar kai gaggawa bi qira'ati da karanta min qablu tun gabanin an yi qur'a ilayka wahyu ba mazartar da wahayi zuwa gare ka ba ya farko jibril ne ka bari sai jibril ya gama hadar ma da ai- aiken sannan ka karanta abin da zaka faɗa وقل رب زدني علما kada ka ce rabbi ya malici na zinni ilimin Allah dai ka kara min sani abin da zaka faɗa kenan ai bil qur'an kullama anzala alayhi shay'un minhu zada bi ilmu duk lokacin da aka sauke kuma sai Allah ya ƙara ilimi ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما kada hakika Allah ya ce ahad- ahidna ila adama hakika mun yi wasiya ga annabi adam wasaina Allah ya kula min shajarati min qablu tun gabanin akalihi min hafana siya sadaka da sai Allah ya mantar da shi walam najid lahu azama hazaman wa sabaran amma na hainahu anu Allah shine masani da fasaran wannan وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم wai kulana yayin da muka ce da mala'iku izidu ku zo ku yi sujada li adam ga annabi adamu فسجدوا إلا إبليس أبيا sujadu gaba ɗaya mala'ikun suka yi sujada ga annabi adamu illa iblis sai dai iblis a ba shi ne yake yin sujada ga annabi adamu فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا na muka ce ya adamu inna haza kun ga wannan iblis din muka ce ado ga makiyinka ne wani zaujika da matar ka hawa'u fala yukri janna kuma kada ku bari ya fidda ku min aljannati daga aljanna fa ta shiga za ku wahala kar ka ce tsiya cewa za ku wahala da noma da shuka da girbi wa ɗana da niƙa wal kubur da gurasa wa gaira zalika inna laka alla tajua fiha wa la Ina tariya laka cewa gare ka Allah ta juwa fiya babu yunwa gidan aljanna wala tare babu karetuwa a gidan aljanna wa innaka la tazma fiha wa la tarhiya Gidan aljanna babu tsihi na irwa wala tare babu shiwala shiwala na shekin rana فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليان wasu ilai shaidan sai shaidan ya zo musu da wasu wasansa Allah ya ce ya Adamu hal adullaka kana so na shiryar da kai ala shajaratul kuldi ga itacen da allati ya kalli domin ya kula minha wanda yace zai dawama wa mulkin da mulkin da la bala ba zai tsufa ba la yabna ba zai kare ba huwa lazimul kuldi yana mai malazamtin dawama فأكلا منها فبدل لهما سوعتهما وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة fa kala adamu hawa suka ci wannan itaciya minha fa badallahu ma su'atu ma sai munun sai bayyana ai zahara li kullin minhuma qablahu wa wa wa qabla al-akhar ai da bura huwa sama kullin minhuma sai a ce sau'at lianna in kishahu yayi wansu ya su sa yana munanta mai ita wada wada fiqa suka وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة ga ya tsifani suke zakowa alaihi ma ga su bi min warakil janna ga ganyen itaciyar aljanna liyansa tire bidan sa su ta al'auran su وأتي آدم ربه فغويا kaddara ta ubangiji ta biyo ta kan annabi adam haka kudin zaka faɗa ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهديا sai dai rabu ubangijin sai ya zabe shi fa taba alai ya karbi tubansa wa'ada Allah ya hirya da shi ilal madawamati ala tawbi daga dawama da ita akan tu dawama da ita akan tuba فلا بنا منها جميعا Da Allah ya ce da annabi Adam da Hawwa da abin da suka taro na dangane da zuriyarsu min ha a gidan aljanna jami'a Allah ya ce duk ku fita a gidan aljanna ku sauko بعضكم لبعض عدو barukun shahi na zuriya libalin ga shahi adun za su zama makiya min zulmi barukun barin shahi zai zalunci shahi fa imma فإما يأتينكم مني هدى wayo ne Allah ya ce duk wanda ya zo min da shirya daga cikin ku ba ne ta ba hude فمن تابع هدى فلا ينل ولا ba يشقى ne ta ba hude duk wanda ya bi alqur'ani fala ya lillu fi duniya anan duniya ba zai halaka ba, wala shiga ko ba zai iya ce ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة man أعميا arada duk wanda ya bijire an zikiri ga barin wa'azin mu shine alqur'ani falam yu'min bihi bai ba da gaskiya da yaba inna lahu Allah ya ji hakika tare da yi ma'ishatan zai game da rayuwa rankan mai kunci معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة Ai, أعميا rayuwa mai kunci azaban kabari ne ga kafiri ai wa nashiruhu ونحشره يوم القيامة أعميا shiru Allah ce za mu tashe shi al-mu'urad wanda ya bijire ga alqur'ani yawmal qiyamati ranan gobe kiyama a amma yana makawo a amal basiru makaban idanu قال رب لما حشرتني أعميا وقد كنت بصيرا sai ya kada baki ya ce rabbi ya malaci na lima wai dan me yasa ne hayarta ne amin Allah ka tahe ni a makaho wa gada kunta basiran da ina gani fi duniya duniya wa inda labasi da yayin da ka tada ni a tayin kiyama ya yanzu bana gani قال كذلك أتاك آياتنا فنسيتها al'amuru kazalika sai Allah ya ce ta al'amarin dama haka yake ai atatuka ayatina an zo ma da ayoyi na bana fita ka kyale ta walam tumin biya baka ba da gaskiya da ita ba وكذلك اليوم تنسيها misalin nisyana kaga mazalan mantuwan da kai ayatina na ayoyinmu al-yawma tunsa hiya za yau muka barka fil nara a wuta وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك haka nan misalin jaza'ina misalin sakamakon man a'rada wanda ya bijire alil qur'ani gabaran alqur'ani najazi Allah yake muke sakawa man asrafa duk wanda ya tara Allah da wani walam yumin bai bada gaskiya bi ayati rabbihi ga ayoyin ubangijinsa ba ولعذاب الآخرة أشد وأبقيا azabul akhir da amma jama'a kun ga azabar da bawa zai tara a lahira ashad ita ce mafi tsanani fa min azabar duniya da azaban duniya wa azabul kabari da azaban kabari wa abqa shine mafi dawama أفلم يهد لهم كما لكنا قولهم من القرون يمشون في مساكنهم abalam ya hari wai shin ban bayyana bane da huma gare ku ba mu gayyana na wa kafiran maka bane wai ba su gani bane ku fara maka kam din nan kabariya ne a halakana nawa muka halakar ne ai kasiran da yawa da yawa a halakana mun halakar kabla hun can gabanin su min alquruni na dangane da tsare ku al'ummamul mariya al'ummate wanda suka shuɗe li ta kazibin rusuli dalilin ƙaryata manzanni da suka yi Allah ya ce yamshuna yamshuna fi idan masakinihim kuna tafiya fatauci ba ku biya ta guraren su ne safaru a balaguran ku ila jam'i zuwa ga damascus shine syria wa gairi haga wani safa ya tabiru a shi yanzu ba za ku yi lura ba wa ma zikira da abin da muka ambata muku min akadar ihlaki na rike halakar wannan min fi'il khali na aikin wanda ya daya ta an harafin masdari wanda aka ce aikin ya daya daga harafin masdari li ri'ayatil ma'an la mani'a minhu ba makowa inna bi zalika inna fi zalika laayatin liulil nuhiya da zalika cikin wannan mutanen da muka halarkar fa ga mai hankali fa la ayatin wallahi ya ihe alama la ibran lura li ulil nuha ga ma'abuta hankali li zawal uquli ga ma'abuta hankali ولولا كلمة سبق من ربك لكان نزاما وجد مسميا wala ba dan dai kalimatan kalma ta jinkirin azaba sabakar Allah ya ce ta riga ta yi rigaye min rabbika agun ubangijinka li ta'khiril azabi anhu da jinkirta musu azaba ilal akhirati zuwa lahira ai la kana ihlaku da tun duniya halakar da muke magana li zaman ta lazamce su laziman lahu bid anan duniya ma da tuni Allah ya ce an yi an gama وأجل amma مسميا Allah ya ce babu komai mun nuna musu ajali mun ajiye zakan ajali musamman abin ambato قدر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل Allah غروبها ya fasa birka ya kuriya annabin Allah alama ya kulu na ga abin da wayannan mutane suke gaya maka mansu ba an zance ta ne bi ayatul kitabi wa sabika cudan ya da yin tasbih kai ne kai sallah bi hamdu rabbi ka gode wa ubangijin multabisan biya kana mai cuɗanya da gode masa qabla dulu shamsi kafin hudowa rana kai sallan asbahi wa qabla gurubiya kafin rana ya fadi kai la asar kai azhar kai la asar wa min al-layli ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك ترضى sallar gurubi kafin rana ya faɗi salat al'asar kai sallar la'asar wa min ana illaili wasu daga sa'o'in dare sa'adu aifa sabi kai sallar magariba kai na isha wa da rafan nahiri a gefen gargin rana wuni a lokacin kuma sai kai azhar kaga sallah lokaci biyar sun zo kenan adabi ne ala mahallin min ana mansuban ay salli zuhur li anna waqtuha yadkhulu lokacin azhar na shiga bi zawali shamsi da gushewar rana فهو درب شيء وانا بنغري نصف نرب اول نفركم ودرب ثاني نبي كما da asar ne la'allaka ba da banza ba tarza bima yuda ko ka yadda da abin da Allah zai baka min sawabi na lada ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا da wala tumudanna ka daina mu maganar da annabi yake amma manufar maganar da mu ne kare da mimmi ga yana ka idaniyar ila ma mata na bihi azwajan da wanda muka je da su dadi sun gobi minu daga cikin su zaharata da hayatu duniya saboda faranyin rayuwar duniya ginatuwa adanta wa bahajatuwa da kenta linaftina hu لنفتنهم wallahi ba فيه dan komai yasa Allah ya ce muka ba su duniya ba mun ba su duniya ne dan mu jarrabe su da an ya dau su yi dagawa wari qurabi ورزق ربك خير وأبقى arziki rabbi kaga arzikin da Allah ya yi niyya zai ba wa wanda ya bihi a lahira shine aljanna to kairin fa shine mafi alkhairi ne ma utu da abin da aka ba su fi duniya a nan duniya wa abqa adawu shine mafi dawama shine mafi wanzuwa وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها amur alaka umarci iyalanka Allah ya ce bi salati da su dinga yin sallah wata bir ku dinga yin haƙuri alaiha a gari iyalanku na'am لا نسألك ba رزقا mu dora ma ka ba mu arziki ba lilan fiye ba mu dora arziki ga kanka ba wala ne gare ka ko ga wanin ka ba mu ce ka nemi arzikin kanka ko na wanin ka ba ma na hannu نحن نرزقك Allah ya ce mu ne muka yi alkawari za mu azarta ku da irin arzikin da muka kaddara za mu ba ku shi والعاقبة لتقوى wal aqibatu kaga gidan aljanna na lahira wannan ba kowa za a ba alle takwa wallahi sai mai tsoron Allah sai wanda ya kiyaye bai tara Allah da wani ba shine zai tada lahira وقالوا لولا ياتنا بآية من ربه wato sai mushrikan maka suka ce wai laula dan me yasa ne ya ci na annabi ba zai zo musu da ayatin aya bane min rabi ya gun mahalicinsa ne ma ya katare hudahu irin yadda suka kago أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى walam tatihim Allah ya ce wai shin da ba mu zace musu bane bayyinatin da hujjoji ma bi suhubi luya cikin takarkadin farko alamin tamil alai wanda ya tarihin alqur'ani min ambayil umma ban ba musu labaran al'ummace ba almariya wanda suka shu wa hilakin da halakar da su bi ta kazibin rusula da karyata manzanni da suka yi ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قول أن نزلنا Allah ونكذب ya ce walau la da dai walau anna da dai cewa mu a halaka nahu wallahi da za mu halakar da su bi azabin da azaba min qabli ai muhammad kafin a ce annabi ya zo musu da aike laqalu wallahi za su faɗa yawmal qiyamah da ranar gobe kiyama da tana da bakin magana za su ce rabana ya mahalicin mu laula wai dan me yasa ne arsal da ilaina me yasa Allah baka aiko mana manzo ba ai da ka aiko mana da manzo fa na tabi ayatika wallahi da mun ba ayarka al-mursil biya na wanda ka aiko shi dai min qabla tun gabanin annazilla a ce mun kaskan da bil qiyamati a ranar gobe kiyama wani ka zai dawo mutabi Allah ya jefa mu a jahannama Allah ya ce قل كل متربص kada da فتربصوا ya musu lahum da su kullum minna wa minku da mu da ku duka na tarabbizu mu tarabbizu ku saurara mun da zirin ku saurara ma yu'alu alayhi al-amri yadda al-amri zai juyo zuwa gare ku fatarabbasu mu ma muna saurara muku fa sa ta alamu فستعلمون من أصحاب صراط سوي ومن اهتدى da sannu ta alamuna ko ana sani ai shil kiyamati ranar gobe kiyama man ashabu sirat wane ne ma abotin tabarki asawi mai daidaiti wa mani ta dai waye yake shiryayye mina da lati ga barin bata ana ana mu ne an amtun ko ku ne to Allah ya sa mu ne ne wa annabi talati goma ina bakin namu ku yi goma nafi ka ce komanda su yi goma uku uku godiya ga ubangiji da zo ka yi man bello ka shigo nan ku zauna sai an ka shigo wannan Allah ba da lada sai kun yi gaba kaɗan gaba uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka la kullu halin bismillah da kul huwa kafa uku uku yabo ga ubangiji zama makaranta man bello fatiha kafa bakwai dukkan sharri Allah ya kare shi yadda suke zaune da alaji Allah ya bayi hakurin zama da su kuma Allah ya kara falaki da nafi dukkan masifu Allah ya kare mu alfarman manzon Allah a haɗu da fatiha da salatul fati Allah kai mana ɗauki alfarman annabi Muhammadu